أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أعظم العظماء صلى الله عليه وآله وسلم أكرم الكرماء على الله صلى الله عليه وآله وسلم أتقل أتكياء إنسا وجنا وملكا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أصدق الصادقين صدقا قائبة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أقرب الممكنات إلى الله جملة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أقرب المخلوقات إلى الله بدءا وعودة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أبدكي وأبلكي وأوضحي وأشرحي وأبيني وأتمي وأشرحي وأنجحي من يمشي على الأرض لهجة نبينا ورسولنا وشفيعنا وحبيبنا وملاذنا ومولانا وشفيع صدورنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آل بيته الأخيار وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ‘yan uwa jama'ar musulmi khususan ku da Allah Ubangiji ya ƙaddari halattowanku wannan zawiya tamu mai alkhairi mai albarka a wannan la'asariyar da kuma ku ɗimbin miliyoyin al'ummar musulmi wadda muke tare da ku ta tsarin kafafen watsa labarai albarka rediyo da brc fm da kuma mutanenmu na cikin social media duka kowannenku da sunan shi da darajojin da allah ya miki ina gaishe mu da gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
يوم بقوة الله وحوله وتيسيره وتقديره من شقو لأثرير لاربات كما لأثريا تأثيرين دقايا فإنا لله وإنا إليه راجعون la'asariya ta ishirin da ɗaya ga watan taran musulunci watan ramadana sannan kuma la'asariya ta ɗaya a goman ƙarfe inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una la'asariya ta ishirin da ɗaya ga watan tara musulunci ramadana hijira shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da hudu ubangiji allah wanda biyadihi maqadirul ajiya ya kaddara mun dawo za mu ɗora daga yadda shi allah ya ba mu iko muka tsaya cikin wannan aiki mai wuya aiki mai wahala aiki mai lada da garaɓasa in aka yi sa'a aka dace Allah ya dace da mu aiki mai halakarwa in aka zane Allah ya tange mu ya hana mu zanewa a jiya alarama malam abubakar muhammadul amin ya karanta mana aya ta ɗari ɗaya da hamsin da biyar a cikin suratu Ali Imran sura ta uku yanzu kuma abinda hali ke gwadawa zai karanta mana aya ta ɗari ɗaya da hamsin da shida nan ma mai fassara ne ƙadaru ɗaƙaci wal fahan a karamakallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا الذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا أو كانوا غزا لو كانوا إننا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير الله أكبر ولله الحمد damu ɗauki minti biyar kamar da muka saba mu saurari tambayoyi abinda aka tambaya in yayi mutabaka da ilimin da Allah ya ba mu na almajiranci gaban maluma sai mu amsa in ya wuce wannan kuma sai mu yi zango mu ɗaubatawar mu je mu tadda maluma mu kuma dawo da amsa Allah ya saka musu da alkhairi na'am Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Malam menene hukuncin mai kushe halittar ɗan adam a musulunci sako daga wani bawan Allah.
alhamdulillah da hali da halitta duka ubangiji mahalicci ya koyar mana da nassosi shin mai halittar nan da aka kusa wani irin mutum ne idan mutum ne wanda shi ma a cikin kushen yake to sai a yi masa kushen sai ya zama zafiza idan rashin kunya yake yi wa manzan Allah sallallahu alaihi sallama to sai a duba yaya Allah ya yi ma mara kunyan zamanin annabi da sifa nawa ya sifanta shi har girman kundin saye da Qur'ani ya faɗi. Don haka ba aibanta sifa ne laifi ba, shi mutumin wani iri. Wala tuɗi kulla hallatin mahin nawa a tuɗe hallatin mahin. ولا تطيع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناء للخير عتل مؤتد نسيم مؤتد نسيم عتل بعد ذلك زنيم bakwai me bakwai kan ba a sallama mar ba yanzu ku kalli hannuna kawai wala tu in kulla hallatin mahin hammazin masha'in binamin manna'in manna'in lil khairi mu'tadi afim utullin ba'da zalika zaniyim to kaga wanne ne yabo a ciki amma waye taba wali dan mujiran annabi Muhammad zaka idan a janibin mutum ya taba annabi ne har kororon faɗin kunnen sa halal ne ka ba bismillah
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Wanda uwa ya ce, Malam wacce addu'a ce ya kamata mai azumi da lizinta musamman a goma ƙarshen nan?
da dai ya ce wasu ibadoji ne ya kamata mai azumi ya tsora bayan wanda yake yi a gomomin da suka wuce to da wannan amsan za ta fi sauki da amsan za ta fi sauki haramma haramma marhaba sai zama ibada duk ibadan da mutum ya yi daga farkon watan ramadana ana so daga jiya da daddare ya ninka ya ninka ya ninka sawa'un addu'a ne sawa'un na nawafilun salloli ne sawa'un sadakoki ne sawa'un ziyara ne ana so dai mutum ya ƙara ya ninka amma dai da ramadana da ba ramadana ba mafificiyar addu'a ita ce zabga salatayyan ma'aiki da kuma tuba wa Allah salatayya sai su buɗe ma mutum fayil na dindindin ya samu shafa'an ma'aiki istighfari na zuba ma bawa wanka da zunubansa da haka in addu'a kuma ta biyan bukata ce mutum yake so a tuna mar a watan ramadana to a cikin ramadana da ba ramadana ba abinda ake so ne addu'a ya fara yi shine ya riga godiya wa Allah saboda ni'ima ya riga ya gabata wanda Allah ya marka shi ne nemi kuma abinda ake ce ma almazida daga godiya ma Allah sai kuma ya tsora gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da akwai hujjuban da ba abin da yake keta su addu'a ta wuce sai an yi wa ma'aiki salati nan ne kadai in ba salati duk kulan addu'o'in hijabi ya tare haka manzo annabi a cikin masallacin sa yayi gyara wani ya ita sallah sai ya daga hannu اللهم عيدني كذا وكذا يا يا الله واعتذني من شر كذا كذا أنا قلت أجلت أيها المصلي كاي دكاواني صلى يا إلي كوكاوا يا إلي النبي يجي في كامل صلاتي هي ما صلاتي اللهم اللهم انت فدا انت جي باب وجوا sai an samu salati salata salati wa annabi sallallahu alaihi wasallama da din dadawa kuma an riga an gode ma Allah an tubo Allah kuma sai a roƙi bukatun da ake so a wajen ubangiji amma dai a fili da neman lahira fiye da neman dan duniya ita kankanuwa ce na'am
Sai tambayarsa na gaba, Malam ya ce, wane ne kalala kuma ya ake gadonsa?
kalala mamaci ne da ya rasu duk wanda za su gaje shi babu ba mahaifi ya rasu ba mahaifiya ta rasu ba ɗa ba ɗan ɗa ba ɗan ɗan ɗan ɗa wa in safala to wannan nassin qur'ani Allah ya kira irin wannan mamacin kalala to tun da ya zama kalala waɗannan da muka lissafa baba mama ɗa ko baban baba ko baban baban baba wa in ala ko baban mama ko baban baban baban mama wa in ala ko maman baba ko maman maman baba wa in ala in duka su ɗin babu to shine qur'ani ya faɗi yadda za a yi da dukiyansa sai dai kuma wannan majalin kuma zai zai wuce mintocin mu sai kuma mataki ya sai mu dora gobe in muna da numfashi domin kuma karin mu shiga wannan dogon muntu bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladina amanu wannan kira ce ke bantacciya Allah ce ya ku waɗanda kuka yi imani na shaida kun yi imani wannan ya isa sahabbai muhajirai da lansarai ya ishe su ɗaukaka Allah ne yake gaya ma duniya yana magana da wanda ya gaskata sun imani kaga shaida ta zama kankace wa yake karɓan an yi imani Allah to yake sun yi imani bai ishe su ba ko an kwana dubu ana ce ba su imani ba me zai rage su babu la ta kunu kar ku kasance kar ku yi kama kar ku zama kallabi na kafaru kamar wa'innan da suka kafirta wajensu musulunci ƙudurcinsu kafirci Allah yana nufin munafukai kenan ku yi kira su a nan da kafirai kada'an saboda ma kafiri ana zuwa ɗaukar ransa kafiri sunansa munafiki ma ana zuwa ɗaukar ransa a kafiri ake ɗaukar ransa saboda zahirinsa ne yake tare da musulmai da musulunci baɗininsa kuma yana mara wa kafirai baya ka gani faka ce to na Allah sai kira su da asalin uniform din wala takunu kallazina kafaru kar ku yi kar ku yi koyi da waɗannan da suke cikin ku amma kafirai ne wa qalu li ikhwanihim har ma suke gaya wa ƴan uwansu ko ƴan uwansu na kafirci da nifaka ko ƴan uwansu na jini suna gaya musu iza tarabu fi lardi idan za su yi tafiya cikin ƙasa ko kasuwanci ko ziyara au kanu guzzan ko kuma in sun zama mayaƙa sun fita a zugan yaƙi in suka gamu da ajalinsu a tafiyar neman abinci ko tafiyar ziyara ‘yan uwan munafukai ɗin masu imani ko kuma annabi ya sa su a listin mayaka da aka je yaƙi kuma sai ajali ya faɗa kansu to Allah ya ce har da ku suna gaya ma ‘yan uwansu laukanu indana ai maganin ku Muhammadu komai ya faɗa kuna biye da shi dini dini dini dini lau kanu inda na da kun zama kuna nan yadda muka makale a Madina muka ba da udurin ƙarya muka ce inna buyutana aura da kun yi haka ma matu da ku mutu ba suna goranta wa ƴaƴa na mutattun da matan mutattun wasu mutattun ne ragwaje suka kisi irin wayan da su kuma kudilu in kuma kun yaki ne su kun gani da kun makwale ba ku bi shi ba ku zanna abun kuda ba ta kakkaje ku ba ana goranta ma ƴaƴan shahidai da matan shahidai su munafikan suke goranta ma matan muminan da suka samu ajalin su a hanyar safara ko suka samu ajalin su a wajen yakin ɗaukar kalmar Allah wai da sun yi koyi da su da ba mutu ba da ba ya hatsarin moto ba kenan da kwale-kwale ba ta kide ba da jirgin sama bai krakin ba a cikin haka su masu wayo ne mu ba gashi muna nan ba suna goranta mu wadda in kuma yaki ne ai mu ma da ya samu a ciki cemar muka akwai uzuri don mun hangida a wahala wai haka suka zani shi suke nan raye to yanzu muna karanta su ina suke yanzu suna na hanyar zanen wayan su yayi ne dabaran su yayi ne to wanda aka kashe su kuma ila an li kalimatin lahi aka kashe su li takuna kalimatul lahi al ulya su kuma yanzu hakan nan ba a yadda kace sun mutu ba da mu zo karatu doka ne karkace sun mutu ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا an yi ta faɗi mutuwar kowa amma ban da to su wa'in nan fara suka mutu a gida kuma sun mutu ka samu abu ma mai sauki irin ajali ajali ai mai sauƙi ne shi an ce bai neman ka neme shi ba ya sauƙaƙe maka ya ce karka damu shi ne yake cigiyanka to abin da yake cigiyanka kuma ya san inda kake akwai wayo akwai dabara amma suke ce wai laukano inda na ma masu wa makuti wani sahabi ne daraja ya yi amarya da kwana biyu sai annabi ya sashi alistin mayaka ya duba amarya Allah ga ta malam ya duba kaifin takobi da tsinin maki Allah ga masa malam ya duba fita ce wanda ɗayan biyu ɗayan uku ne ma ko a dawo kalau ko a dawo da miki amarya ta dawo alamin jiya ko kuma a dawo da dawa a ce mata mai gida fa ya tafi to da ya duba haka sai ya ce wa manzo sallama ya rasulullahi ina neman uzuri kai ba a maka ƙarya dan gaya ma gaskiya ne ni lafiya na kalau kuma ina da abin bari a gida amma ana arusun ana arusun bai ce waya bai jan amaryan bai ce wallahi ni an gode ya ni an gode a yadda shi kenan ma'afuwan an ta ma'afuwan an an yi jibu ga an tafi ana buga an buga sai ga jibrilu yana wa annabi ta'aziyan wannan angon ya mutu Allah ya ce zo in gaya maka wani da ya ba da uzurin nan ya mutu ina maganar laukano inda na mamatu wa ma kutilo ila biki jibril ce Allah ce in gaya maka yana komawa gida sai ga katon mace ya tara jikinsa ya daga kai yana raganin amarya ita kuma ta ɗauko kayan duka ya same ta a tsatsaye shi ne ya karɓa ya ce da shiga ɗaki zai yi ne yaƙin da me ya guda can yanzu kuma zai yi yaƙin kare madam eh yanzu wannan yaƙi ne ijilalan lil arusati shine da ya kai duka sai Allah sa makijin ya kauce ma dukan shine sai ya sare shi sai ya zuba mashi guba sai ya faɗi zawa ita kuma ta yi ta kaba ta auri wani shi na nufi da ya dawo sai yake wasu habai tambayi ke kun gani ya guji mutuwa ya je ga mutuwa ko kuwa mutuwa ya guda sai kuma ya je gunta maciji maciji ko ya kar macijin suka mutu tare ce dai abin da ya gudan ya faru bai so ya nesa da madan ne yanzu kuma za ta koma kwana a bayan wani sai ta kafa so aka sani sadaki in dai ta amince shi kenan sunanta kuma ba matan wancan ba wancan maciji ya kashe aure kun ga hikimar ubangi liyaj'al Allahu dhalika hasratan fi qulubihim Allah yana bari suna faɗa wai nan munafikai wannan munanan kalma suna faɗa law kanu indana ma matu wa ma qutilu Allah yace na kaddara musu su yi ta faɗan hakan sun ambata hakan saboda hakan ya zamanto musu taɗewa a zukatansu daga jin maganar an san me zuciyar na da raunin imani Allah yake bari a tuna musu wallahu yuhyi man yasha'u wai yunisu man mutuwa da rayawar duka ubangiji ke yake da dama zaman su a gida ba su fita kasuwanci ba ba zai hana su yi mutu ba zaman su a gida ba su shiga listin mayakan jihadi ba tare da ma'aiki ba zai kara musu nisan kwana su gagara mutuwa ba wallahu Allah yuhuyi shi kadai ne ke rayar da rayayye kuma ya zama ya ci gaba da rayuwa wayu mitu kuma shi kadai ne yake kashe matacce dole kuma a daina lissafa mataccen a cikin rayayyu kace inna fulanan qad mata ko a zaune ko a kwance ko da sanadi ko sanadi ya buya mutum da sai ya mutu nace mutum ba sai ya mutu kullu nafsin za'iqatul mauti ta gama da kowa kullu man alaiha fan ta tabbatar ma kowa qul قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم فإنكم ملاقوه فإنه ملاقيكم shi ajalin shi ne zai sadu da sau da haka jama'a musulmi mutuwa dole amma me ya wayo asusu tanadi aika sako lahira na wafilu fara'idu na wafilu fara'idu wannan ita ce wayo amma maganan karka mutu ko karka je ka mutu a banza malam ana maka ba'a ne sunan ka mamaci shehu sannasu ne biliya ya ce wa malam mar'u illa banu tawa wa lawil taqa uqa sama'i bi sullamin lam yakhluji mutum kowaye in an tambaye ka sunansa kawai dan mutuwa ne da ne na jiran baba ya zo ya kama shi to waye baban mutuwa in ka taba ganin kuma baba ya zo daukar ɗansa a hana ga ya mutu wala wirta ka ufqas sama'i bidul lali da dan adam zai yi taraki ya yi tsani tas tas tas tas har ya je anana samawati duk da haka lam yaqlubi ba zai dawwama ba wata ran mutuwar da ta bi kitan sai ya fado a ce inna lillahi wa inna ilaihi yau ya rasu yana tsenin sa wallahi tallahi ya sha ci kenan an daine an mutu mu yi guzuri wallahu Allah basirun bima ta'amaluna yana sane game da abin da duk muke aka ta kaga sai ta kidin ayan da maganan aiki ake lahira da aiki ake zuwa وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله اي Allah ga ta malam kar ka raina karami don kana yin babba a'a baka san a wanne ne zaka dace hisabi da kyau ba haka ne ba Allah ubangiji ya samu mutu da imani jama'ar musulmi alhamdulillahi rabbil alamin mun da za mu dora sai ku kirga mana matashiyanmu muna dai tsara irsalul adillati ne kuma wa ilqa'ul barahin cewa neman taimakon manzon Allah musulunci neman taimakon annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama tauhidi ne kiran sunan manzon Allah yayin da dan adam ke neman dauki musulunci ne yasa muke ta gaya mana salafu hazihil ummati ga yadda suka kuma jiya na tambaye ku yanzu kun yadda duk wa'inda muke lissafa nan su tabbata mushrikai dan wuta yanzu kuma dan kai din nan dan shi din nan yan su din nan kuma Allah kai su aljanna ibnu abbasin ya zama mushiri ibnu duniya ya zama dan aljanna muwai malam hankali kawai ko ba zuwa makaranta in dai ba mutum bugagge ne shi ko yayi gamo sai mutum dai ga tarihu dimashqa littafin babban marubucin na al-imamu ali ibn asakira ibn asakir hijira shekara 571 aka kusuna shi ya kawo a mujalladi na 66 gafar tamam abinda za mu tashi yau kenan volume 66 shafi ba na 161 in ba ta da wannan ɗauki safwatu safwa ta babban marubucin na al'imamu abdurrahman bin ali abul farji bin al-jawzi ibn al-jawzi hijira shekara ɗari biyar da casa'in da hudu ya bar duniya a mujallabi na hudu shafi na ɗari biyu da tamanin da biyu zuwa ɗari biyu da tamanin da uku me za mu samu wani magabaci ne da ake ce miki abul khairi atinati radiyallahu anhu ya tafi madina ne da ya tafi madina dakaltu madinatar rasuli ya shiga madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa ana bi faqatin ni a lokacin ina cikin matsananciyar talauci فأقمت خمسة أيام ما زقت زواقا yake saboda talauci a madina kwana na biyar halshe na bai ɗanɗani abin da rayayyu suke so su ci ko su sha ba saboda talauci faƙwamtu ran na biyar yake sai na miƙe na zabura ilal abari kabarin babansa ban ji ku ba kabarin yayansa kabarin baban matansa ne ilal kabari fil alif wallami dilala ala ta'rif ilal kabari al mashhur ilal kabari al ma'ruf ilal kabari al azizati kabarin manzo yace da naje wasan lamtu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam na ce assalamu alaika ya nabiyar lafiya wa ala abi bakrin sai na matsa na ce assalamu alaika ya ababakar siddiq wa umara yace sai na matsa na ce assalamu alaika ya umar ibn al-khattab ya aba hafs sai gaishe ina gama gaisuwa wa qultu sai nace ana saifuka laila ya rasulullah ya ya zalla ga na iso ni ba kwanka ne jiya da daddare ne yanki tawon na faso nan to ni ba kwanka ne na kwanan ana yana faɗan haka yace wata na haitu yace sai na ɗan ja da baya da kan kabarin wane mutu kalfal mimbari sai na zo bayan mimbarin ma'aiki yace yake hawaye hudu ba na zo sai na jingina sai na yi bacci ta ya rubuta ni ba ai kiran ya shiga network din fa ya kama ba tira ajin nesa ba ne a a ba kuma battery low ba ne a a his battery is totally charged yes yes kawai abin da yi yake fara aitu fil manamin nabiyya sallallahu alaihi wasallam yace kawai a mafarkin sai manzon Allah sallama sai ya bayyana min na kallonsa wa Abu Bakr an yaminihi sai na Abu Bakar babban aminin sa yana ta daman sa radiyallahu anhu wa Umar an yasarihi sai na ga sayyidina Umar a hagunan sa radiyallahu anhu wa Ali ibn Abi Talib bayna yadayhi sai na ga kuma sai na al'alimi shi kuma na zaune a gaban manzon. Faharraka ni aliyu ya ce a bakin sai ne farko sai na alimi ya ce tashi na. Yana gaya mu, tashi. جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم yace sai ya tashi a mafarkin kala yace fa kuntu sai na miƙe zuwa ina zuwa ya ƙara ma an annabi rahama sallallahu alaihi wasallam yace wa qabbaltu baina ainai sai ne nasarar sa bakina a tsakanin jiran annabi na lafiya wajen na tsotse wajen na haɗi to ai kaji ai ko da yake bana azumin two in one ake yi da ya koma tiri ne ko ko in wanne didde Allahu akbar da dama ta samu kawai sai ya sumbanci tsakanin kiran ma'aiki na dama da na haguna ya haɗiye yawo yana idarwa fada fa'a ilayya raghifan to mala an zo wajen fa eh an iso muhallin jayi fada fa'a ilayya ragifan ragifan yace sai manzo Allah sai ya dauko kek kek abin da ya wuce hurzu a daraja shi ake ce ma ragif hurzu gurasa hurzu masa hurzu biredi hurzu amma kek shine ragif yace manzo da hannunsa mai daraja ya miƙa min kek fa akaltu nisfahu kafin in farka a mafarkin hanna shi rabin kek a laifi yayi malam la ilaha illallah wata ran muna karatu gaba wani malamin mu sai aka ja baitin nan cikin ishiriniya cewa shek alfaza biya cewa wajidtu ila taqdil mawfi'ina alihi la alli ya arwa billazi kuntu azma'u sai malamin ya ce kun fatan alfaza da ya rayu annabi na tafiya na gunsa a baya ne duk inda ya sa takalminsa ya taka alfaza zai kuma zai dinga kirdin wajen kirdi sai ce to ku ko kuma me kuke cewa yana auna mu ne ko karatun na shiga ko ba ya shiga aka yi shiru ya ce dan bauchi na shi Allah ga ta maza yaya na ce ainihin ya kasan da ya ce barakan lahoke sai ce kun za abin da na tambaye ku idan kuka tsaya inda alfaza zai tsaya kun yi ganganci don shi ya aiki ma addini ke sa dai haƙura da tsotsan gurin mu makararru ƙasan da mu cinye to kenan kun ga a baccin sai ya ga yayi ne ya ci rabin kyakkyakin yace fanta ba'atu yace ina gama cin rabin mafarki sai kuma sai na farka sai mafarki ya kare inna lillahi wa fa akaltu nisfahu ne na ci rabi fanta ba'atu sai na farka farka ke da wuya fa izan fi yaji nisfu rajife Allahu akbar ya riga da ya ci rabin kek ɗin tun a mafarkance. Fanta ba haka yace daga nan sai na farka ina gama cin rabin sai bacci ya ƙare sai na farka. Ina farkawa fa izan sai gashi fiye a hannuna guda ɗaya ta dama nisfu rabin ragifin kek. tambaya ta da ku waye ba da kyar din a a ku tsaya ku tsaya kar fa ka ta kore ji ku faɗan wajen ya fi ku yanzu kenan manzon Allah ne aka kai aran bala'in yunwa da matsuwa mutum ya kwana biyar ma za ka kai an wa ma sama a kai an wa ma sa'ama kai an yake cikin kabari yake shi bakon manzo ne ya faɗi kukansa a mafarki manzo ya zuhuri da sayyidina abubakar da sayyidina umaru da imamul ummati aliyu a mafarkin aka banzo ya miƙa masa kek da hannunsa mai daraja a cikin baccin da yi wasa da kek ɗin ba da dama ba abun wasa ba ya sunkuya ya ci rabi yana cin rabi bacci ya ƙare mafarki ya ƙare da ya farka ya ce fa'izan fiye fi nisfuran kifi kun sa abin da ya sa Allah bai kyale shi ya cinye rabin ba saboda in ilimi akwai ilimi theory akwai practical theoretical da practical to yanzu in ya faɗa sai ce ga rabin eh karatun zai zo da sharhin arara in ya cinye masu shakka da su masu gaskatawa yau jama'a musulmi mun faɗi littafin da wannan karatun ya zo ibn asakira malamin sunna ne ko malamin bid'a ne to a cikin ruwatun ajin masu babu rawahu ibn asakira bai da manya-manyan littattafa wanda aka kunsa ilimin sunna ciki ibn al-jawzi mai ɗaya littafin malami ne ko jahili malamin sunna ne ko malamin bid'a ne da aka lissafan malaman da suka addini aiki tsakanin tafasiru tsakanin fikihu tsakanin siyaru tsakanin lugha tsakanin a ce ba a faɗi ibnul jawzi ma to kaga su ma yanzu duka yau ku dora su ma a ce mun shirkai ne ba san tauhidi ba ku in dai an duka terminology su dr asarraba kuru zai tabbata su ma wa'innan jami'ai to rawaito shirka da kafirci saboda jahilci ya musu kasu to kazan su ba san annabi Muhammadu ba wabiyawa ba san shi ba malazul baraya gautu kulli mu'ammin karimul sajaya tayyibul jism wal qalbi sallallahu alaihi wasallam رسول أمين حاكمي مؤزم وسيد من يأتي ومن مر في الحقب صلى الله عليه وسلم جماعة مسلمين muna kan faɗan cewa a littattafan sunna muke ciro dukkan abin da muke faɗan yanzu kuma akwai sahabi addiyu bunu hatimin radiyallahu anhu yace kuntu inda rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace na zama ni da nake bada hadisi yace ina zaune a inda manzon Allah ke zaune sallallahu alaihi wasallama faja'a rajulani sai wasu mutum biyu suka zo ya kuwani suna da koke sun zo neman ɗauki wajen sayi wujudi salafallama a ma ɗaya daga cikinsu yana kukan al'ailata talauci wasani na biyu na neman ɗaukin annabi akan musiban kasa asbabili yan faki ne suka addabi wane ya fita sai ya gamu da su ya dan kun zuga abin da ya fatauci sai ya haɗu da su haka ya faru da shi marra ba'ada marra karra ba'ada karra to Allah wannan abu guda biyu musibu ne ko musibu ne to gashi kuma annabi ne ya bashi kalmar shahada na ce musulmin original ne kuma kaji da maimakon mu ji annabi ya kore su ku tashi mushrikai waje ba da arziki in ba Allah ba inda a ce karatun su da galau galau za a ci waye kai kana magana yan fashi yan fashi ba addu'a za ka je ka tayi ba no bari ka ji فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah ya ce kai da talauci ya dame a kai da 'yan fashi suka addabe ka to ina maka albishir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fala yati alayka illa qalilun yace kai yanzu in ka bar nan ba wani lokaci da zai zo maka sai dan kankani jira za ka yi kawai dan kankanin lokaci hatta takarujal iru har sai wannan ayarin na kasuwancin da kake tayarwa ko kuke kwamba kuke tayarwa din sai wannan ayarin ta fita minal hirati tun daga yankin da ake ce ma hira ila makkata sai kun kai kasuwancin ku har birnin makka bi kairi hasirin ba ta don dan rakiya ba an samu aminci ko a samu ba ya gama da daya wa amma ailatu amma kai mai maganar talauci yace kai ma fa inna sa'ata la taqumu daga yau ina gaya maka kafin a ce kiyama ta tashi ambaliyar arziki da ambaliyar samu da yaduwan dukiya har sai ya kai ga hatta ya harujar rajulu bi sadaqati malihi fala yajidu man yaqbaluha kaga Allahu akbar yace ina ma albishir kan a tada kiyama Allah zai sako dukiya Allah zai walwata dukiya a hannunku sai ya kai ga ɗayanku zai fudda zakkan dukiyansa yana yawo ba zai samu mabukacin da zai kalma wai wannan duka annabi ya karɓi kes ɗin ko ya kore su yanzu don Allah mu ga wannan a littafi a rubuce kuma mun yadda da ilimin wanda suka koyar da mu kuma ka zo ka ce mana sunanmu mu shirikai tunda muna neman taimakon annabi a cikin hurumin Allah yanzu wadatarwa hurumin waye na kaɗai 'yan fashi dukiya ta aminta aikin waye me ya kawo su gurin manzon Allah sallama saboda sun sai wakilin Allah ne ya isa yana da kuwa wadda gaskiyar magana ba son mu bane ya zama dole ne muke ce mu inna mutane jahilai yanzu da mu da ku muke karatun nan duk littafin da muka daga a nan daga wanda ya fi shekara dubu ne akwai riwayar a ciki sai wanda dubu ba kaɗan ba ko ba ko wanda shi ne mai sai fi shekara ɗari shida ba yanzu duk a lokacin ba a san shirka ba a ce duk ba su da tauhidi wannan kuma wannan ne wai shine zai karantar da gari a matsayinsa na manemin gari kuma a cewa shi zai kiryar da kai wannan na cikin bala'in da muke ciki na cewa ba mu da jagorori masana darajar addini illai daga ran da jagoranka bai sa addini ba malam ba zai taya ka haushin abin da amma bauchi sassaucin bauchin yayi yau an gwada min a waya wani bako da aka gayyato shi yana kashe wai ko farcen wane farci na gaya wa bauchi ko farcen wane aka taba za a yi cikin addini a bauchi amma wai ss ba su kawo mutumin nan ya kamata wannan ya koma gida
a zo a bauchi a kusa ta mutanen bauchi a zaga ma mutanen bauchi annabi muhammadu kai kuma ka zo kana ba da saƙo ma hukuma kai kuma who are you kai a wace na kai kuma ka ga raini abinda mutum bai isa je wani gari ba in banda munafunci ne abin gayya a ciki maganan da ka faɗa gayya kai kafin ka faɗa ka zo ne kira a kitabaka ka bai da fitar yau ma a kai ka hasiba maganan ce ne abin gayya
to shi a cikin masu gayya da wani yake kashe bi na nuna yatsa amma alhamdulillah mahukunta sun ji shi nace mahukunta yadda muka ji su mu sun ji sun ji shi sun gan shi amma da ina ce mana da sai a ji shi kawai yana sen wanda ya zo beni a sha'a kalma ya yi ta wadda mun razana ita ba mu san me shirya ba ko zuwa bakewar haka aka barki yana faskare a ina jin zai tsiyaye ya laga sama wannan tumbun na sauka zai kuma cin na zai motsi to a bauchi ne ake ma addini irin wani amma mu gode Allah hukuman ta motsa mun gode amma ta ƙara motsawa nace ta motsa mun gode amma ta ƙara annabi ya wuce haka alaihi salatu wa wannan karatu da muka karanta yanzu manzon Allah ya karɓi koke daga bakin sahabbai mutum biyu ɗaya na neman arziki ɗaya na neman aminci kada ƴan fashin sake tsare dukiyarsa wa'annan musibu ne ko musibu ba ne annabi ya kore su ka kenan ashe wancan maganin da yake yi ta yi daban da makarantar manzon Allah ke sai ya gaya maka kuma inda ya samo abin da yake faɗa muna da minti nawa to dama jiya mun ittifaki mu da ku cewa ba jiya 20 ne za mu rufe wannan chapter ba to yau kun ji ga tsorin da muka yi an samu ten a jikin neman ɗauki kuma mun faɗi littattafa mun faɗi mujallade mun faɗi shafi mun faɗi mai littafi mun faɗi jiran wafatin mun gama na ce mun gama in Allah ta gobe kuma za mu kuma sunkuya na gaya muku na lalle ko abubuwan da ba da su kare a cikin din jiya ba kuma albishirin da ramadanan mu duka zai kare a wannan difa'i mun fai nasara a ce ba saƙon da yi shiga wannan kawai muka dace muka isar da maraji'u da mujalladatu malam akan wannan mun yi asusu to balle ma muna fata cikin ragowar kwanakin mu samu mu sassauka wasu abu na haƙoƙinsa kuma alaihi salatu wassalam wanda ya zama dole mu kiyaye mai amin ya Allah wannan uwa iyalinsa ta hauna guda an kai ta asibiti yana neman mu addu'a muna roƙo ubangiji maɗaukacin sarki ya sake aihu lafiya sauran masu juna biyu ma a ko'ina suke muna roƙo Allah ubangiji ya sauke su lafiya Allah ubangiji ya sa su aihu lafiya kuma a daidai wannan gabar ina so mu ce ɗaya daga cikin maluman da suke ta kai komo tsakanin gwamnati da shari'a kwamishin akan bin haƙƙin manzon Allah sallallahu sallama akan farmakin da aka yi masa domin samu ɗaya daga cikin wadda su suke jikin wannan kaiwa da komowa din shine alramma malam Muhammadu Aminu mai sulu zirani su ne da su da shari'a kwamishin su ne suke karɓan umarni a hukumance wajen ganin an yi maganin wannan rashin kunya malami ne muna ce mun gode muku kuma muna cewa Allah ubangiji ya sa darajar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ubangiji ya sa ku yi karko dukan kuma muna fatan alkhairi da yake mintoci sun kare ba zai samu wani jawabi ba ya zai rufe mana da ya zo ne
salati goma ga hannun sallu ala muhammad sallai ta yin jama'a da kuma ala muhammad sallu ala muhammad istighfari goma goma Allah kamar gafara astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah la ilaha illallah goma wa Allah kara mana imani la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha karanta idza ja ku alai zama da tara masa basira tara masa lafiya da sace mai kishi tara karanta kul wallahu uku ga mahaifansa da mahaifin Allah kuma su gafara Allah kawai samu kufon kufonati karanta falaki da na dukkan shirya da Allah kare mai kare shi ba da اللهم من شر ما قضى ومن شر ما آتنا مما قضى من الصلاة ومن شر ما لا إله إلا الذي وعد وأنت مولتنا بلا كنا إجابتك أتنا محمد محمد ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا ربنا ظلمنا أنفسنا إن تغفر لنا وترحمنا ونكون من الكافرين الله قالوا أنا الله تعالى تذكر الأخير الله تعالى قال مسلمكم قال بشير هذا نافع الله تعالى قال كما مهمة وذكاريا كما يقول صلى الله عليه وسلم الله تعالى قال بشير هذا فهمته Allah ta ran ko Allah ba mu dama sauraron su ko ba mu dama da zamu yi duk abin da ya kamata idan ci gaban wannan addini wanda kuma gwamnati ya tashi ma sun lina ga wannan wani ta'ala taimake shi ya kara maganin ruwa a ta'ala taimake da mu lafiya don masu yin kawo ne kishin ta'ala ya mana maganin su barkacin alkulani barkacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa da fadi a salatul fati inna rahman rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد والفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الهجر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين